بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند ضيق الوقت أو بعد خروجه لمن عليه فرض
فصل rabewa baina ma maga wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da lokutan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta yin ibadar sallah a cikinsu da kuma bayani akan lokutan da ya karhanta yin sallah ta nafila a cikinsu wanda take mudulakan ya harumu alaihi salatun nafi shehu ya ce salatun nafli sallah ta nafila sallah ta sawa kai ya harumu alaihi yana haramta akan mutum musulmi baligi haramu ne akan shi sallah ta nafila inda bulu'i shamsi lokacin dab da hudowa rana lokacin da rana za ta hudo to na haramu ne ya yi sallah saboda a wannan lokacin tana hudowa ne tsakankanin kaukunan shaidan guda biyu a wannan lokacin ne kafirai suke yi mata sujada to shi kuma musulmi an hana mai yin koyi da waɗanda suke arnawa ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la ta shabbahu bil yahudi wan nasara kada ku dinga yin koyi kada ku dinga yin kamantacceniya da yahudawa da kiristoci to ma'aiki alaihi salatu wassalamu dukkan abin da yake nasu ne an umarce shi da ya saba musu to haka nan kuma ummatuhu taba'un lahu fi zalik wato al'umma masu bi ne a gare shi cikin su ma an umarce su da su saba wa arnawa lokacin da arnawa za su yi wa rana sujada saboda shaidannu su samu wani kaso nasu to ku kuma a wannan lokacin kada ku yi sujada wa inda hurubiha da kuma lokacin da rana ta je daf da fadawa a wannan lokacin shi ma bai dacewa ga musulmi ya yi sallah ta nafila a wannan lokacin daf da fadawa ba bayan sallar la'asar ba bayan sallar la'asar kafin ta je daf da fadawa wannan makaruhi ne a malikiya bayan sallar asubahi kafin ta je daf da hudawa wannan makaruhi amma lokacin da take daf da fadawa wannan haramu ne bawan Allah musulmi ya yi sallah saboda illar da take ciki shine lokacin ne rana take fadawa tsakankanin kahunan shedan guda biyu a wannan lokacin ne kuma arnawa suke yi mata sujada to don haka ku kuma musulmi kada ku yi shi yasa al-imamu shaukani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ce wannan matsala ɗin ta yin sallah ta tahiyyatul masjid lokacin da mutum ya shiga masallaci daf da faɗawar rana ce wannan miyar mubayarat yana daga cikin matsaloli wanda suke da kwaikunci suna da matsala wajen tattaunawa aka yi ce a Allah ya dukkulal masjida fi mitili hadal wakat auka makala ce ina ganin bai ma dace ba wato mutum ya shiga masallaci a irin lokacin da yake da wannan matsala ɗin mun gane da kyau wa inda khutubatul juma'a da kuma lokacin da ake cikin khutuba ta juma'a lokacin da limami yake khutubar juma'a to a wannan lokacin mazauni na masallaci ko wanda ya zo shi masallaci a wannan lokacin ba zai yi nafila ba to amma hadisai ingatattu sun tabbatar da cewa halaccin yin tahiyyatul masjidi ga wanda ya shigo masallaci a lokacin da ake cikin huduba kamar yadda hadisin jabir dan abdullahi wanda yana cikin sayar bukhari da muslim ya tabbatar da haka da kuma waɗansu daga cikin athar na magabata wanda suka aikata lokacin da limami yana huduba suka zo kuma suka yi sallah ta nafila raka'a biyu da haka a wannan lokacin malikiya su suna ganin bai dace ba mutum ya yi sallah ta nafila saboda an umarci mutum da ya kame ya saurari abin da limami yake faɗa na huduba ya zamanto ya yi kasage yana jin abin da yake faɗa saboda Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin da yana cikin bukhari da muslim idza qulta li sahibika ansit yawmul jumu'ati wal imamu yakhdubu faqad lagauta wannan al'amru bil ma'ruf ne wan nahyu anil munkar shi ma an ce kada mutum ya yi shi wanda ya ta'adda ila ghairihi naf'uhu laysa kasiran wa inna ma huwa muta'addin wa ma hadha nuhiya an fi'lihi to fa min babi aula an yunaha an fi'li ma huwa naf'uhu qasirun alayhi mun gane da kyau na'am wa inda dhiqil waqti sannan kuma hakanan kuma haramu ne ga bawan Allah musulmi ya tarki yin sallah ta nafila lokacin da lokacin sallah ta farilla ya yi kunci bai yi sallah ta farilla ba sannan kuma gashi misali ya tashi daf da rana za ta hudo kafin rana ta hudo bai wuce samu raka abi ba kuma bai yi sallar asubahi ba yanzu a wannan lokacin bai dacewa ya ce sai ya yi raka a talfajiri sannan kuma zai yi salatu subihi saboda wannan yu'addi ila an yi khurija salatu subihi min waqtiha al-ikhtiyari ko min waqtiha ad-daruri na'am aw ba'da khurujihi liman alayhi fardun ko kuma bayan fitar lokaci na sallah ga wanda ya zamanto akwai sallah ta farilla akan shi to shi ma baya dacewa ya ce zai yi sallah ta nafila mutumin da ya zamanto ana bin shi bashi to baya dacewa ya ce zai yi saraka sai bayan ya biya bashin da yake kan shi sai ya kokari ya biya farillar da take kan shi bashin da yake kan shi sannan kuma sai ya nafila din daga baya na'am wa yukrahu ba'da tulu'il fajr ila an tartafi'a ash-shamsu ila ruhin wa ba'da fard al-'asr ila an tusalla al-maghriba wa 'inda azan al-jum'ati bijalis wa ba'da fard al-jum'ati fi musallaha ولا تكره عند وقت الاستواء شيكل yace wa yukrahu ba'da qulu'il fajr an karhanta yin sallah ta nafila bayan ketowar alfajr ila an tartafi ash-shamsu da rumhin hal zuwa gurgudan yanda rana za ta dan dauka za ta dan daga gurgudan mashi ya zamanto girmanta da kankaninta da gurin da ta huto da kuma inda ta yi gaba sama ya samu gwargwadon mashi guda to wannan makaruhi ne mutum ya sallah ta nafila a wannan lokaci bayan alfijir ya keto ba wata sallah ta nafila wanda ake yi in banda raka'o'i guda biyu wanda ake yin su kafin sallar asubahi na nafila wanda ake ce da su raka'atul fajiri wanda ma yake alaihi salatu wassalamu yace khairun minad dunya wa ma fiha sun yi duniya da abin da yake cikin duniya a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to bayan an yi sallar asubahi har ya zuwa lokacin da rana za ta ɗanɗaga gwargwadon mashi to wannan makaruhi ne mutum ya yi sallah ta nafila a wannan lokacin shi ne gwargwadonsa shi ne shibir wato ɗani goma sha biyu na wa ba da la'asiri ila an tusallar maghrib hakanan kuma an karhanta yin sallah ta nafila wanda take mutulaka bayan sallar la'asar ila an tu sallar magharib har ya zuwa lokacin da za a sallaci magariba wato bayan mutum ya yi sallar la'asar to yanzu makaruhi ne ya yi sallah ta sawa kai har ya zuwa lokacin da rana za ta fada wannan duka duk yanda wannan lokacin yake da tsawo wannan makaruhi ne amma idan ta je dab da fadawa yanzu wannan lokacin haramu ne mutum ya yi nafila saboda waɗannan wato dalilai wanda suka gabata illar da aka ambata a baya amma bayan la'asar ku saboda hadisin abu sa'idin al-khudri da hadisin abdullahi dan abbas da hadisin waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda suke jan kunne game da yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta fito da kuma jan kunne game da yin sallah ta nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta fada na'am wa inda azanil jumu'ati lil jalisi hakanan kuma an karhanta yin sallah ta nafila lokacin da mutum ya ji kiran sallah na juma'a kiran sallah na farko lil jalisi ga wanda yake zaune a cikin masallaci wannan makaruhi ne ya tashi ya sallah a wannan lokacin to amma karhancin yin sallah ta nafila ga wanda yake zaune a cikin masallaci idan ya ji kiran sallah wannan ya shafi mutumin da idan ya zamanto ya tashi za a yi koyi da shi amma wanda ya zamanto annasu la ya abawuna bihi mutane ba su ma damu da shi ba wannan babu laifi idan limami idan lada ne ya kiran sallah kiran sallah da ake na sha biyu da rabi na farko kenan babu laifi a wannan lokacin ya tashi ya kira ya tashi ya sallar shi ta nafila allazi yubau bihi shine bai dace ba ya sallah ta nafila a wannan lokacin saboda kada jahilai su ga cewa yin hakan din sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su dinga aikatawa shine yasa ya zama to makaruhi ne sannan kuma ba da fardul jumu'ati fi musallaha hakanan kuma makaruhi ne yin sallah ta nafila bayan mutum ya yi sallar juma'a fi musallaha a nan masallacin da ya sallaci sallar juma'a to ya zauna ya yi a gurin wannan shi ma bai dace ba bai dace ba saboda haka ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya umarci sahabbai kamar yadda yake cikin sahihu muslim mu'awiya dan abi sufyan Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa ga ɗaya daga cikin talakawansa ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarce mu wato kada mu sadar da sallah da yar uwarta har sai mun fita daga masallaci ko kuma mun canza guri na'am wala tukrahu inda waqti listiwa'i malam yace amma ba a karhanta yin sallah ta nafila ba inda wakati listiwa'i lokacin da rana ta take tsakiya shine lokacin da rana ta zamanto daidai rana idan ta take tsakiya wannan ba karanta yin sallah ta nafila ba wato wannan shi kuma yana magana akan hadisin Abuba dan Amir wanda muka karanta shi cikin bulugul maram a karatu wanda ya gabata wanda yace salatu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين وحين تزول الشمس تضيف للغروب يوه حين تضيف وحين يقوم قائم الظهيره da kuma lokacin da garjin rana yake tabbata to yanzu a wannan lokacin shi ma ba a yin sallah ta nafila to amma suna ganin wato hannun wannan ba hani bane wanda yake na haramci ba hani bane wanda yake na karhanci hani ne wanda yake na tarku aula wato min babu aula mustahabi ne mutum kada yi amma ba wai makaruhi bane idan mutum ya aikata yayi dai tarku aula idan ya aikata نعم فصل الأذان سنة في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها كالجوامع والمساجد
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى a cikin bayani dangane da hukuncin kiran sallah a cikin addini na musulunci da kuma yanda ake yin kiran sallah din a cikin addini na musulunci shehu ya ce al'azanu sunnatun filma wadu'in latil adatu an tajtami an nasu biha al'azanu ya ce kiran sallah yin shi hukuncinsa addini na musulunci sunnatun sunna ce wanda take ta kifaya idan ya zamanto waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin musulmai sun bayar da kansu a matsayin za su zaman tola dannai za su dinga yi wa mutane shela idan lokacin sallah ya shiga ya sauka da kan saura wannan sunna ce ta kifaya yin kiran sallah kenan to kuma kiran sallah ba a kowane lokaci ba ba a kowane guri bane ake yin sa ana yin shi ne fil mawadi'il latil adatu an tajtami an nasu biha a guraren da a al'ada mutane suke tattaruwa a wannan guri saboda bayar da sallah daga cikin salloli na farilla to a wannan gurin ne aka sunanta shi amma mutum yana gidan shi a kwance lokacin sallah yayi kuma zai yi sallar shi a cikin gidan shi ba sunanta mai bai kiran sallah ko mutum yana zaune a fadar shi lokacin sallah yayi kuma yake so yayi sallah a fadar shi ba sunan ta mushi bai kiran sallah ko yana zaune a cikin shagon shi zai sallah a cikin shagon shi ba sunan ta mai yi sallah ba al'adance guraren da mutane suke tattaruwa saboda bayar da ibada ta farilla ta sallah wannan guri shine ake aka sunan ta yin kiran sallah a cikinsa kal jawami'i wato tamkar masallatai na juma'a masallatai na juma'a idan ya zamanto da a yi sallah a cikinsu wannan sunna ce a yi kiran sallah saboda ana buƙatar mutane su tattaru saboda bayar da wannan sallah da to sunna ne wal masajid da kuma masallatai waɗanda suke na khamsu salawat wannan shi ma sunna ne a yi kiran sallah a cikinsu lokacin da za a yi sallah ta farilla ce ko da masallaci da na wane da na wane kusa suke da juna ba nesa ba nesa suke da juna ba to kowanne a mai kiran sallar shi ta yanda ɗaya ba zai wadatu ba da kiran sallar masallacin ɗaya kowanne a mai kiran sallar shi wannan shi ma sunna ne na'am وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مشروعة to yace abin da ake nufi da al'azan shine al'ilam mutlaqul ilam shine al'azan sanarwa shine ake ce da shi azan a larabci kenan idan aka ce azana yu'azzinu azanan a matsayin sallama yusallimu salaman mun gane da kyau ko azana yu'azzinu ta'zinan at-ta'zin sai ya zama to kallama yukallimu kalamun sai a ce kuma takliman mun gane kamar da Allah ce wa kallama Allah Musa takliman yawwara sallama yusallimu tasliman azana yu'azzinu ta'zinan azana yu'azzinu azanan sallama yusallimu salaman shine al-ilam sanarwa wa azanu min Allahi wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhin ayyatuha al-'iru innakum lasariqun yace to abinda ake nufi da al-azan kuma a wajen yare na shari'a ta musulunci shine al'ilamu bi da holi waƙatis salatil mafruba wato sanarwa da shigar lokaci na sallah wanda take abal farkontawa bil alfazil mashru'ati da waɗansu lafuzza wanda suka zo su a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam almashru'a waɗanda suke ababen shar'antawa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shar'anta su kenan bil alfazil waridati fi sunnatil mustafa sallallahu alaihi wasallama wato da lafuzza waɗanda suka zo su a cikin sunna ta abin zaɓi farin jakada sallallahu alaihi wasallam na'am wa huwa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ثم يرجع الشهادتين بأربع من صوته أولا ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم ويزيد في أذان سبه بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين نعم وهو تشكرا سلّى lafazin shi wanda ya zo shi a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ta huskoki da dama daga cikin huskokin da suka tabbata wanda wannan shine hadisin abu mahazura allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu mahazura sahabi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma ladani ne na ma'aiki to a ciki shine yanda ake kiran sallah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to wannan shine yanda ake yin kiran sallah kamar yanda yake cikin sayo muslim hadisin abu mahazura Allah ta'ala ya kare yadda da shi to amma akwai hadisi na abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih al-ansari wanda shi kuma ya zo shi bi tarbi'i takbir wa biduni tarji'i shahadatayn Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله هل كتبوا da shi alƙarsh iya bambancin wannan alfad wanda suka zo a nan shine tarji'u shahadatai babu su a hadithin abdullahi ibn zaid amma kuma akwai tarbi'u takbir takbir kabarbari na farko su hudu za a yi su shine Allahu akbar ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi girma akan dukkan wani mai girma ba wani mai girma wanda girman shi yake kusantar girma na ubangiji ashhadu an la ilaha illallah ina tabbatarwa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta a sama ko a ƙasa cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai ko waɗansu sauran halittu ba wani wanda ya cancanci a bauta mishi illallahu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda ya cancanci bauta daga wajen bayansa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ina tabbatarwa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jakada ne na Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi domin ya isar da saƙo zuwa ga bayin Allah abinda Allah ta'ala yake so bayi su aikata da kuma abinda Allah ta'ala baya so bayi su guji wannan abu sun mai rajji'u shahada ta yi sannan kuma sai ya kokkoma waɗannan kalmomi na shahada guda biyu bi arfa'i min sautihi awwalan da mafi ɗaukaka daga muryarsa a karo na farko wato hikimar da ta sa zai yi wato zai koma wajen faɗar waɗannan kalmomi ya yi su a farko a ƙasa-ƙasa sannan kuma ya yi su daga ƙarshe a bayyane da ƙarfi suka ce saboda a farko don ya faɗe su ƙasa-ƙasa don hakan zai ba shi damar ya samu attadabbur wal ikhlas wala ya ta'atta illa bi khafdis saut da wato attadabbur ya lura da abinda kalmomin nan masu girma masu tsada suke doke da shi na ma'ana sannan kuma ya faɗe su don Allah subhanahu wa ta'ala wanda hakan ɗin kuma ba zai zo shi ba ba ce sai da kaskantar da murya sai da murya a ƙasa shi yasa suka ce hikimar da za a yi da farko ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dinna abu yake na ƙasa ƙasa summa yaqulu sannan kuma sai ya ce hayya ala salah wato ku yi gaugawa ya zuwa bayar da sallah ta farilla a cikin jama'a wanda ake kiran sallah ta a yanzu wato ku yi gaugawa ila salati zuwa ga bayar da sallah wanda ake kiran sallar ta a yanzu ku bayar da ita a cikin jama'a hayya alal falahi ku yi gaugawa ya zuwa samun babban rabo wanda dukkan wanda ya yi sallah a cikin jama'a Allah subhanahu wa ta'ala zai rubanya mai ita wajen 25 sama da yin sallashi shi kadai a gida ko a shago ko a kasuwar shi Allahu akbar Allahu akbar Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mafi girma akan dukkan wani mai girma ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa yazidu as-salatu khairun minan nawm marratayn wato yana ƙara at-taswib wato shine fadar as-salatu khairun minan nawm fi adhan subhi a cikin sallar as-subahi a cikin kiran sallar asubahi ba da ƙaunihi hayya alal falah bayan ya ce hayya alal falah wato sai ya ce assalatu khairun minan naum assalatu khairun minan naum الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة خير من النوم صلى ita ce mafi alkhairi daga barcin da bawa yake ciki din yanda mutum zai ji hutu da nutsuwa a cikin barci to ya tashi ya yi alwalla ya zo shi masallaci a yi sallar asuba tare da shi ya fi alkhairi sama da wannan hutu da zai samu a cikin barcin shi saboda wannan sallah da zai yi a cikin jama'a a sallar asubahi ita za ta ba shi lasisin ya shiga cikin waɗanda suke ƙalƙashin zimma ta ubangiji kamar yadda hadisin jundub ibn abdullah albajali wanda yana cikin muslim da musnad na al'imamu ahmad ya tabbatar من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم
ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح فإنه يستحب أن يؤذن لها في الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت نعم ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس ولا يجوز بايا هلتا an yi azana a sanar lissalatin ga shigar lokacin wata sallah minas salawati da hamsi daga sallolin nan na lokuta guda biyar hatta jumu'ati har ma dai sallar juma'a to baya halitta a yi kiran sallah babla waqtiha kafin lokacin sallar ya shiga baya halitta yace illa salata subhi face dai sallar asubahi ita sallar asubahi fa innahu yustahabbu haƙiƙa yadda lamarin yake ana so an yi azzana laha a yi kiran sallar asubahi fi sulusil akhiri min al-layli wato a kashi ɗaya na shida na ƙarshe na dare idan aka kasa dare gida shida to idan kashi biyar ya huce a kashin ɗaya da ya rage to ana so a yi kiran sallah na farko a wannan lokacin saboda wanda yake barci ya tashi ya kikkimtsa ya shirya kafin alfijir ya keto wanda yake nufin zai yi azumi wato ya yi saur a wannan lokacin wanda yake cikin kiyamun leli ya san da cewa dare ya zo ƙarshe saboda ya daidaita kiyamun lelin tashi yawwara فإنه يستحب حقيقة أنا سو أن يؤذن لها أي كلا سلر الصباحي كلا سلا نفرقه في الثلث الأخير أكشي دين شد نكرشي من الليل ددري قبل طلوع الفجر كافن الفجر يكيتو سبحان الله كنا وندا أكي wannan mustahabbi ana so ladan ya tafi subhanallahi kafin alfujir ya keto saboda a wannan lokacin mai barci ya tashi ya kikkimsa ya shirya wanda yake nufin zai yi azumi ya yi sahur don ya san da cewa dare ya zo ƙarshe wanda yake ƙiyamun leli don ya daidaita ya dawo in bai yi shafa'i da wutiri bai tsaya ya daidaita ya wutiri saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ija alu akhira salatukum bil leli wutira kafin alfijir ya keto thumma yu'adhdhana laha thaniyan sannan kuma sai a yi kiran sallah laha ma'ana lissalati subihi saboda sallar asubahin saniyan kiran sallah na biyu inda dukhulil waqti lokacin da lokacin sallah din ya shiga ma'ana ba'da tulu'il fajr kenan bayan alfijir ya keto kuma sai a yi mata kiran sallah na biyu wanda shi kuma za a yi shi ne saboda a tattara a masallaci saboda bayar da wannan sallah ta asubahi a cikin jama'a na'am wa yustahabbu lil munfaridi idha kana musafiran an yu'adhdhina li hadithi abi sa'id na'am wa yustahabbu lil munfarid ana so ga mutumin da zai yi sallah shi kadai ana lillazi wa yustahabbu liman salla liman yusalli wahdahu ana so ga mutumin da zai yi sallah shi kadai idan kana musafiran idan ya kasance dan bulaguro ne idan yana cikin halin bulaguro ko yana cikin daji to ana so idan zai yi sallah ta farilla an yi azina ya yi kiran sallah kafin ya yi wannan sallah ɗin da hadisi abi sa'idin saboda hadisin abu sa'idin na khudri wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim haka imamu malik ya kawo shi cikin mawaba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da abu sa'idin na khudiri ya ce inni a raka tuhibbul ghanama wal badiyata ya ce mala abu sa'id hakika ni ina ganin ka kana son zama a cikin bisashenka da kuma zama a karkara a daji fa'iza kun tafi mika idan ka kasance kana zaune a cikin bisashenka tumakanka da awakanka au badiyatika ko kuma ka kasance kana zaune a cikin daji fa'azzanta bis salati kuma kai niyyar za ka yi kiran sallah za ka sanar da cewa lokacin sallah ya shiga saboda za ka yi sallah ta farilla to farfa sautaka bin nida'i ka daga muryarka da wannan kiran sallar da za ka yi manzo Allah ce da shi fa innahu haqiqa yadda lamarin yake la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamati wato ba aljani ko bil adama ko wani abu da zai ji nisan muryar wannan ladanin lokacin da yake cikin kiran sallah illa shahida lahu yawmal qiyamati face sai ya mai shaida cewa shi mutumin kirki ne ranar tashin alkiyama yana ga sai mu kwana anan alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bihadhal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik